أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
babun iza bayyi albayyani wa lam yakatuma babu me ke afkuwa idan ya zamo masu kasuwanci biyu mai siye da mai siyarwa kowanne a cikinsu zai tsaya ya faɗi gaskiya ba tare da ɗansu ya ɓoye ba shi mai siyarwa ya faɗi meye laifin sul'arsa in har sul'ar tana da wani aibi shi mai siye ya faɗa cewa kai sil'an nan ta kafa har kaza ana sai da ita yasa ba ya san ana sai da sil'an nan dubu goma ya ta nuna masa yau a dubu bakwai ma ake siyarwa kaza da kaza a'a ya tsaya faɗa masa gaskiyar lamari na'am wa nasaha suka yi wa junansu nasiha wato nan da aka ce wa nasaha alful amine alal hasi na'am an adabta amine bisa hasi cewa bayyana walam ya kutuma ya shiga cikin nasaha na'am wa yuzkaru anil adda ibn khalid an karɓo daga addabu na halidin qal ya ce kataba lin nabiy sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta min hadha mashra muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min takardar al-adda ibn khalid ciniki cewa wannan shine abin da Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saya daga addabu na halidin bai'ul muslimil muslima a irin cinikin da yake wato musulmi zai ga musulmi wannan magana tana cewa haza mashtara muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-adab da halid alqari'iya Na'am.
mai ashfa yake cewa gaskiyar magana wannan makalubi ne na'am yanda yake katartar maganar yanda yake turmuzi ya rawaito da nasa'i da ibnu maja shi da ibnu manda cewa wanda ya siya din adda'u ne shi manzo sallallahu alaihi wasallama shi ne ya siya ahan shi ne ya siyar ko ko zama ishtara a nan tana nufin ya siyar ahan tunda aka amfani da ishtara bisa siyarwa na'am amma wasu malaman kamar mai masabihu bagawi Mhm.
shi sai ya ce ai abin da ya faru shi manzo sallallahu alaihi wasallam akwai sanda ya siyarwa da adda ibn halid to akwai kuma sanda ya siya daga gare shi shi yasa shi a bagawi ya dauka cewa ala ta'addudil waqi'ati na'am abin ne har guda biyu akwai sanda shi manzo shi ya siyar ga adda'u akwai sanda shi ya siya daga adda'u Mm.
to irin cinikin da musulmi zai da ɗan uwansa musulmi na'am wannan yake kawo wata babban magana a nan cewa ba a sauraro ba a hangen cewa musulmi zai siyar wa ɗan uwansa musulmi abu amma ya cuce shi na'am ko ya ɓoye masa aibi
la da'a a ba ciwo ba wani aibi wala khubsata ba kuma wani abin ƙi wala ga'ilata ba kuma wani abu mai jawo halaka ko ba wata ɓanna
wa qala qatadatu Gatarut ya ce al ga'ilatu zina abinda ake kira da ga'ilatu ana sakinsa akan abu uku na farko zina wa bawan sarika- da aka siyar aka ce an sai da shi la ga'ilata ma'ana shi wanda ya siyar ya tabbatar bawan nan baya zina Mm. wa sariqatu ana sakin ga'ilatu kuma akan sata shi yasa an sai da bawa aka ce la ga'ilata ma'anar wanda ya siyar ya tabbatar bawan baya sata wal ibaq sai kuma gudu a gudu gudun bawa daga iyayen gijinsa ana sakin ga'ilatu a kai ma'ana in an siyar aka ce la ga'ila shi mai gidan bai taba sanin bawan nan yana gujewa iyayen gijinsa ba
Mm. wa qila li ibrahima aka ce da ibrahim na ha'i ɗaya daga cikin gagganta bi'ai na kufa inna baban na khasina sashen masu sai da bayi yusami ariya khurasana wa ko koma dillalai ma gaba ɗaya ba Na'am.
sai lallai dillalan bayi ba na'am sukan kira wato cewa wannan gurin turke wajen ɗaure wa turke ne na dabbobin da aka kawo daga kurasana Mm. wa sajistana ko ya ce wannan waje ne da ake ɗaure dabbobin da aka kawo daga sirjistana Mm.
kamar misali a kara a nan a ce ai motar da ta zo daga wudil ɗauke da shanu ga inda za ta tsaya wadda ta zo daga mai gatar ga inda za ta tsaya wadda ta zo daga ɗan bata ga inda take Mm. fa yaqulu sai ya ce ja amsi min khurasana ai wannan da kake gani jiyan nan aka kawo daga hurasana ja al yawma min koyar ga cewa sajistana yau yau din nan ma aka kawo daga sijistana shi yasa ba wanda yake ya samu jinkirin kasuwa ba ne fakare hauhu karahatan shadidatan ibrahim na ya ce wannan abu da dillalan nan suke bai dace ba ya ƙi haka ƙi mai tsanani cewa menene za ka zuga sul'ar da za ka siyar ka ringa cewa yau ai yanzu aka kawo ta hujjejen nan aka kawo ta in ta fan goma ba a samu masayi ba ka faɗa kwana goma kenan yau da kawo ta amma ba a samu masayi ba in kai allah ya sa za ka siya ai sai a cinikin da kai ehin amma ba ka ringa koyewa ba
wa qala ubatu bin amirin kwakwatu na amirin ya ce la hilul limri'in yabi'u sil'atan wato kwakwatu na amir wanda yake sahabi Na.
wanda ya wafati a misira yana gwamna shekara ta hamsin da takwas to wanda wannan hadisi nasa ibnu maja ya kawo shi da isnadinsa ba daidai bane ga mutum ya sai da wani kayan siyarwa ya sai da wata sil'a ya'lamu anna bihada'an da yake hasan tana da aibi illa akhbarahu sai ya ba mai siyar labari Mm.
lalle ne ya ba da labari abin nan fa da zan siyar ma yana da kaza wannan abu da zan siyar ma ba mai kwari ba ne akwai wanda ya fi shi Na.
ko wannan wanda zan siyar ma ba amintacce ba ne akwai wanda ya fi shi aminci Mm.
ya tsaya ya faɗi gaskiya نعم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن هزام ya kai hadisin ga hakim ibn hizami رضي الله عنهم wato shi hakim ibn hizami gaba ɗaya a buhari hadisansa guda hudu ne wannan ɗaya ne daga cikin hadisan da shi ba- a hakim ibn hizami yake da su a wannan littafi Allah ya ƙara yadda a gare su قال ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sahabi ne domin a zamanin manzan Allah aka haife shi aka kai shi gaban manzan Allah manzan Allah ya tona dabino ya yi masa tahani amma kuma sanda manzo ya wafati shi la'alla ko wata biyu ma bai cika ba shi ya sa dangane da sa- sa- zamowa sahabi sahabi ne مم.
amma kuma galibi duk wayarsa daga tabi'ai ne am daga sahabbai ne daga Na'am.
sahabbai ne shi yasa ana lissafa shi a cikin manyan tabi'ai مم.
Eh, shi yasa wannan kaga ya ruwaito ne daga hakimin mai hizari مم.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace البيعان بالخيار a masu ciniki suna da zaɓi ما لم يتفرقا matuƙar dai ba su watse ba me siye ya iya cewa ya fasa siyar inda Mm.
yana wajen da aka yi siyar aka yi cinikin hakanan mai siyarwa ya iya cewa ya fasa siyarwar matuƙar yana wajen da aka yi cinikin Mm.
amma idan ya zamo an rabu to wannan ba maganar zaɓi أو قال حتى kuma ga Allah يتفرقا sallallahu alaihi wasallam cewa yayi hatta ya tafarraka sai sun watse sannan ne ba maganar zaɓi ga ɗaya daga cikin su inda ba cikin da aka yi bisa zaɓi ba
فإن صدقا وبينا idan kowanne daga cikin mai saye da mai sayarwa ya faɗi iyaka gaskiyarsa a cinikin yi bayanin aibi ko abin da ya kama da haka بورك لهما في to بيعهما Allah sai ya sanya musu albarka a wannan cinikin nasu
وإن كتما idan ku suka وكذبا yi ƙarya محق البركة sai a بيئهما shafe albarkar kasuwancin nasu sai Mm.
zama kasuwancin nasu ya zama ba albarka a ciki wato na hadisin shine hadisin da ya zo da bayanin cewa albayyani bil khiyari نعم wanda malamai suke bambanta akan fahimta نعم hanafiyawa dai suka ce wannan hadisi ya zo akan wata magana ce mai yawan afkuwa wadda ya kamata a ce irin wannan maganar da hadisin da zai zo da ita ya zamo mutawatiri ne نعم a yanda yake faɗa a cikin alfiyatul usulun min zal kashtara wa alil hanafi faqad tawaturin bi zilfal wayifi qalu fa za yaksuru najiluhu li hajatin lahu wa sa'iluhu fa abdalu haditha man massal za wal bayyan bil hiyari ishab مم.
Sha- malikawa suka ce a da su da shafi'awa suka ce hadisi ko da ya zo a kan abin da ta umu bihil balwa wato mai yawan afuwa ba lallai sai ya zo mutawatiri ba illa iyaka su malikawa suka ce amma fa kada ya saba da maganar mutan madina in ya saba da maganar mutan madina to sai su kyale hadisin su koma ga maganar mutan madina saboda suna ganin maganar mutan madina kamar hadisi ne mutawatiri kamar ma- hadisi ne mutawatiri domin waɗannan malamai na madina da manzon Allah sallallahu alaihi da sai na malik Allah ya ƙara dagare shi ya tarar sun karɓa ne daga gaggan a tabi'ai fuka ha'u sab'atu din nan su kuma sun karɓa ne daga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi imam malik yana ganin irin wannan abin da suka tafi a kai kamar matsayin hadisi mutawatiri ne shi yasa su malikawa ba su yi aiki da shi ba da suka bar aikin da shi sai suka ce to albayyana din da man majazi ne mutabayyana anan ana nufin mutasawi mani masu tayi cewa dan ka taya abu ka taya abu ba dole sai ka siya ba ko dan an ce in ka kawo kaza za a siyar ma ba dole ne a siyar ma ba ka iya kawowa a ce an fasa shine su a fahimta su abinda ake nufi da bayyi ana nan ya zama majazi ne mursali min idlaqil kalimati ala ma yaudu ilai wato majazul auli ne to na'am babu bayil hildi min at-tamri babin cuɗanya dabino a haɗa dabino da kyakkyawa da mummuna me hukuncin haka
حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أبو سعيد الهدري الله قال الداغري شيء kunna nurzaku tamaral jam'i mun kasance ana ba mu dabino wanda yake an hada da iri iri wa huwa al-khildu min at-tamri ne wanda yake an tudanya daga dabino da wannan da wannan da wannan duk a hada a gwama sai a ba mu wa kunna nabiyu sa'ini bi sa'in mun kasance muna musanyar sa'a biyu ta irin wannan da sa'a wanda yake zababbe sai mu ba da sa'a biyu na irin wannan dabinon wanda yake hada hade mu karɓi sa'a ɗaya na dabinin da yake zaɓaɓɓe.
Faƙalar Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya ce la sa'aini bi sa'in kada ku ce za ku yi musanyar sa'a biyu da sa'a ɗaya.
Wala dirhamain bi dirhamin Ba daidai bane ku ce za ku yi musayan dirhami biyu da dirhami ɗaya.
babu ma kila fil lahami wal Ya sa jazari dole ya sai mas- misilin bi misilin.
na'am Sai ya zama misilin bi misilin ya dambiye da.
na'am babu abin da aka faɗa a game da mai aikin nama ko mai sai da nama wal jazzari da Mm.
kuma mai aikin fiɗa na'am mahauci mai Mm.
aikin fiɗa نعم حدثنا عمرو بن عبس حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن أبي مسعود قال جاء رجل من الأنصار يكنى أبا wani شعيب mutum daga cikin mutanen madina ya zo mutumin nan ana masa alkunya da aba shu'aibi فقال لغلام له قصاب ya ce da wani yaro nasa wanda yake mahauci ne yaron nan nasa mahauci ne اجعل لي طعاما يكفي خمسة ina so ka shirya min abinci mai gidan nan yake cewa da yaransa ina so ka shirya min abincin da ya zai isa mutum biyar فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم domin خامس ina خمسة nufin a ce na gayyato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da mutum hudu ya zo shine na biyar din mutum biyar فإني قد عرفت في وجهه الجوع domin da na dube shi na ga alamar bukatar abinci a fuskarsa
فدعاهم sai shi mutumin nan Abu Shu'aibin ya gayyaci manzo sallallahu alaihi wasallam da ta- tare da mutum hudu فجاء معهم رجل da wani mutum ya ga sun taho ba shi ma sai ya biyo su ba
فقال النبي صلى الله عليه وسلم maza Allah sai ya ce ya ce da abin shu'aibin إن هذا قد تبعنا ka gayyato mu mu biyar amma wannan ya ga mun taho ya biyo mu ya ka gani فإن شئت أن تأذن له in ka ga za ka yi masa izini to ya shigo.
Azallahu.
ko ka iya masa izinin وإن شئت أن يرجع idan ko ka ce a a kai gayyata taka banda shi shigowa kawai yayi ya رجع zama masa dole ya koma فقال sai mutumin ya ce لا a a ya rasulallah ai tunda ya biyo ku ba ya koma ba بل قد ba أذنت biyo ka a ce له a koma a Sallallahu alaihi yi wasallam.
ne masa izini ya rasulallah مم. باب ما يم- ما يمحق الكذب وال- والكتمان في البيع babin irin albarkar da ƙarya a kasuwanci ke shafewa ko ɓoye aibi ke shafewa kasuwanci akwai albarka da yawa a ciki amma matukar an sa ƙarya matukar an sa ɓoye aibi to fa shi kenan ƙaryan nan ko ɓoye aibin sai su shafe albarka
حدثنا بدل بن محبر حدثنا شوبة عن قتادة قال سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن هزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi قال wasallam ya ce البيعان بالخيار masu ciniki da mai sai da mai sayarwa suna da zaɓi suna da damar su ce sun fasa ما لم matuƙar dai ba su يتفرقا rabu ba أو قال حتى ko ko cewa يتفرقا ya ta ta faraka har zuwa su rabu فإن صدقا idan suna وبينا junansu gaskiya suka bayyana بورك لهما sai a yi musu albarka fi bai ihima a cikin cinikinsu وإن كتما وكذبا idan ko suka ɓoye wa juna suka tsaiwa juna ƙarya muhiƙar barakatu bai to sai a ihima shafe albarkar da ke cikin cinikin nasu Mm. babu ƙaunin layi babu faɗo ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ayyuhar Ya lalina amuru la ta waɗanda kulu ke riba suna da ma'afan mu gaskiya.
za a fa ba daidai ba ne ku ci riba wadda za ta iya kaiwa ga a ce dukiya ta ninka ninkin ninki wata ƙulla hala'allakun ku tuflihun ji tsoron Allah ko dai ku da sababin haka kwa samu babban rabo kwa rabauta
حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سيد المقبري وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ليأتين على الناس زمان wallahi wani zamani zai riski mutane wani zamani zai zo ga mutane لا يبالي المرء بما أخذ المال a mutum a wannan zamanin bai damuwa daga ina kuɗi suka zo shi dai ya gani ya karba kawai abin da ya sa a gaba kenan أمن حلال أم dukiyar حرام nan ta zo ne daga halal ko ta zo daga haram
باب أكل الربا وشاهده babu hukuncin mai cin riba da wanda yake ba da shaida akan mu'amala ta riba da wanda yake وكاتبه rubuta mu'amala ta riba وقوله تعالى da kuma bayanin faɗin ubangiji shabaraka wa ta'ala الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس wa'annan da suke cin riba ba sa tashi a ranar alkiyama sai ko kamar wanda shaidan yake bugarsa daga shafa ta shaidan din a duk mai cin riba ranar alkiyama zai zo kamar mahaukaci turarren mahaukaci ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل me الربا yasa suka samu wannan mummunan komar me yasa suka samu wannan mummunar makomar saboda ɗauka suke da ciniki da riba duk ɗaya ne suna cewa ciniki ai kamar riba ne وأحل الله البيع وحرم الربا alhali abubuwa ne mabambanta domin allah ya halatta ciniki ya haramta riba
ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى wanda gargadin da ubangiji yake ya zo gare shi gargadi ya zo masa daga wajen ubangiji ya daina cin ribar ya فله ما gargadu سلف to abin da ya a baya ba za a ce a warware ba وأمره إلى الله amma lamarinsa na ga Allah za a yi hukunci a ranar alkiyama ومن عاد فأولئك أصحاب النار wanda bayan an masa bayani cewa Allah ya halatta ciniki ya haramta riba sai ya ga shi dai bara sai ya ci gaba da yin riba to me haka ya tabbata shi su masu haka su ne 'yan wuta هم فيها da su masu خالدون dawwama ne a ciki wato wanda yake ya koma zuwa ganin cewa ribar halal ce Mm.
ehe wanda yake ganin cin ribar halarce to ya zama dan wuta wutan ma in ya shiga ba zai fita ba tunda ya halatta abin da Allah ya haramta haka hukuncin yake a ga duk wanda ya halatta abin da Allah ya haramta
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر عن شوبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت masruku ya karɓi daga Aisha Allah ya ƙara da gare ta ƙarar Aisha ta ce لما نزل آخر البقرة yayin da ƙarshen bakara ta saukai ta ce ayan nan Allah zai na ya kuluna riba مم، قرأهن النبي صلى الله Annabi عليه sallallahu alaihi wasallam وسلم ya عليهم karanta في su a المسجد masallaci ga sahabbai ثم حرم التجارة في sannan الخمر manzo Allah ya yi magana cewa kasuwanci a cikin giya haram ne
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير بن حازم حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال saboda ibn jundumi Allah ya kara yarda gare shi yace قال النبي صلى الله عليه Annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce رأيت الليلة رجلين na yi mafarki da wasu mutum biyu a daren nan da ya huce مم، أتياني sun zo wajena an ce mutum biyun nan mala'ika jibrilu ne da mala'ika mika'ilu suka zo manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin mafarki a suran mutane فأخرجاني إلى أرض suka المقدسة fidda ni zuwa ƙasa a batsarkakewa فانطلقنا da ni da su muka ci gaba da tafiya hatta ataina ala naharin min dami har muka je wata korama koraman nan ta jini ce rafi ne jini ne kawai yake gudana fihi rajulun qa'imun akwai wani mutum a tsaye a cikin koramar wa ala wasadin naharin rajulun akwai wani mutum a tsakiyar koramar
bayna yadayhi hijaratun da yake gaduwar wasu an tara a gabansa fa qabala ar-rajulu alladhi fi an-nahari mutumin da yake cikin koramar ya taho fa idza arada an yakhruja idan yana nufin zai fito daga koramar nan ta jini ramar rajulu bi hajarin fi fihi sai wannan mutumin da aka tara duwatsu a gefensa ya daga dutse ya jefa masa dole ya bude bakinsa dutsen nan ya- ya fada bakin faraddahu sai ya koma tsakiyar koramar haisu kana inda da yake
faja'ala kulla ma ja'a lil sai zama khurja ƙasar da amma ya zo don ya bihi bi fita hajarin sai mutumin nan ya ɗau dutse ya jefa a bakinsa fa yarju kama sai ya kana koma tsakiyar korama fa qultu ma sai hadha na ce da wanda suke tare da ni wannan fa
fa qala alladhi ra'aytahu Yes.
fi nahari sai ya ce wanda ka gani ɗaya daga cikinsu yake cewa da ni kaga wanda ka gani a cikin koraman nan a cikin rafin nan akilu riba mai cin riba ne mai cin riba ne shi ita wannan irin azabar da zai gani kenan
babu mukili riba babu mai ba da riba a ce liqaulihi domin ubangiji ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min riba ya ku wanda yake sun ba da gaskiya ku ji tsoron Allah ku kiyayi ku bar duk abin da ya saura daga in riba kuntum in dai ku mu'minina mummune ne fa in lam tafa'alu in kun ce ba za ku bar riba ba fazanu bi harbin min allahi to wa ana sanar da ku rasulihi cewa ga yaƙi nan an ɗoro a kanku daga wajen Allah da manzon Allah wa in tubtum in ko kun haƙura kun tuba kun bar riba falakum ru'usu za a amwalikum ba ku asalin dukiyarku la tazlimuna wa la ko tuzlamuna ba za ku cuci kowa ba ba za a yadda ku ci dukiyar wani taɓanna ba kamar yadda ko ba za a yi muku musun haƙƙinku ba
wa in kana zu usratin idan wanda ake bi ba shi da hali yana cikin halin rashi ne wa nazratun ila maisaratin ya zama wajibi akan wanda yake bi ya saurara masa haƙi zuwa lokacin da Allah zai hore wa an tasaddaqu khairul irin lakum wannan in an samu a yafe masa ma ko dai gaba ɗaya ko a yafe masa wani abu daga cikin abin da ake bin nasa to ya fi muku in kuntum in dai ta'lamuna da kun san abin da yake akwai
wattaqu yawman ku turja'una fihi kiyaye ila ranar da za allahi ku koma a wannan ranar zuwa ga Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma sannan a kasabat cika kowace rai sakamakon abin da ta aikata wa hum la to ba za yuzlamun a zalunce su ba ba za a zalunci halitta ba duk wanda ya ga sakamako to na aikin sa ne qala ibn abbas Abdullahi Abbasin ya ce hadhihi akhiru ayatin nazala ala nabi sallallahu wannan alaihi ita wasallam ce karshen aya da ta sauka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عون بن أبي جهيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما yace na ga mahaifina ya sai wani bawa wanda yake wanzami mai yin kaho فسألته na tambayi mahaifin nawa فقال sai yace نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani daga wato kudin kare هم. وثمن الدم da kuma kuɗin ƙaho a ce wanda ya ƙaho za a ba shi lada shi ki ne samanu dami Mm.
shi wa- wannan bawa da aka siya wanda yake mai ƙaho sai shi wanda ya siye shi ɗin ya ɗau kayan ƙahon ya ringa fasawa Mm.
shi yasa ɗan yake tambayar sa ka sai bawa mai sana'a kuma ka ringa ɗaukan kayan sana'a kana fasawa shine sai ya ba da amsa da cewa ai manzo ya yi hani daga wato cin kudin jini shine kudin kaho
ونهى عن الواشمة a wato wannan magana akwai jama'a da yawa daga malamai da suka tafi akan cewa mansuha ce saboda hadisin da yake ya tabbata a buhari da muslim na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an masa kaho نعم ya ba mai kahon lada da a ce kudin kaho haramun ne manzon Allah ba zai dauka ya ba wani ba نعم to shi yasa suke ganin wannan mansuhi ne نعم to ونهى عن الواشمة والموش- والموشومة ya yi hani daga mace wadda za ta yi wa wata shaushawa هم.
aikin nata ba daidai ba ne hakanan ita wadda za ta ce a yi mata shashawa
وآكل الربا ya yi hani wato daga aikin mai cin riba wa mukilihi ko aikin mai ba da riba dan a ce wala wala anal musawwira ya la'anci mai suranta masu rai Mm. babu ya mahaƙullahu riba Babu.
fi sadaqati fadin Allah subhanahu wata'ala Allah yana shafe riba yana da ɗan abin da yake sadaka
wallahu duk la wani yuhibbu kulla kasuwanci ko kafarin duk asimin.
wata mu'amala da ta ƙunshi riba to Mm.
Allah yana shafe albarkarta na'am abin da aka yi na a taimaka kuwa wannan ne Allah yake ninnin kalada Mm.
ubangiji bai san dukkan mai butulcewa ko mai kafirci wanda yake ɗorewa bisa halatta abin da yake haram wanda yake mai yawan sabo mai keta alfarmar Allah نعم حدثنا يا ابن بكير حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب إن أبا هريرة رضي الله عنه قال Aba Hurairah Allah ya ƙara da gare shi ya ce سمعت رسول الله صلى الله Lazima da عليه Allah وسلم يقول sallallahu alaihi wasallam yana cewa الحلف من- منفقة للسلعة rantse-rantse na sa kayan siyarwa su sami kasuwa.
منفقة Ka rantsewa mutum zai للبركة.
siya, ai wallahi mai kyau ne, ai wallahi kasuwan nan yanzu ba mai kyau wannan. Tayo, jin rantsuwar taka ta sa ya sai abin. Shi yasa rantsuwarka ta sawo abu ya samu kasuwanci, amma kuma rantsuwar nan mai shafi albarka ce.
باب ما يكره من الحلف في البيع Babin cewa ba a son yin rantsuwa a kasuwanci a wajen ciniki.
مم. حدثنا عمرو بن محمد حدثنا هشام عبرنا العوام عن ابراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه ان رجلا Wani اقام mutum- ساعه ya tsaye da kayan siyarwa وهو في السوق yana kasuwa yana neman masu siye فحلف بالله لقد اعطى بها ما لم يؤدي ya rantse da Allah ai wallahi shi kansa abin da ya sai kayan nan kaza ne alhali ba haka ya siya ba ليوقع فيها رجلا من dan ya sa المسلمين.
wani mutum daga cikin musulmi ya yarda da maganar ya siya fiye da haka فنزلت sai wannan aya ta sauka ان الذين يشترون بآل الله وايمانهم ثمنا قليلا haƙiƙa wa'annan da suke musanyo alkawarin Allah da amfani ɗan kaɗan suke musanyo amfani ɗan kaɗan su yi rantsuwa a kai a ɗan amfani ɗan kaɗan alhali rantsuwar tasu ba akan gaskiya ba مم.
to laika la halaka lahum fil akhirati wannan ba su da rabo a lahira ba su da rabo a lahira wala yukallimuhumullahu Allah ba zai zantar da su zance na tausasawa ba wala yanzuru ilaihim ba zai dube su ba yawmal qiyamati duba na harama na rahama ranar alkiyama wala yuzakki مم.
bayan da za a yi tsarkake su wala azabun alim azaba ta mai radade ta tabbata akan su
باب ما قيل في السواقي babin abin da aka faɗa wato imam ahmad ya ruwaito daga abu zar allah ya ƙara yadda gare shi ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutum uku mutum uku nan kowanne a cikinsu allah ba zai zance da shi ba ba zai dube shi duban rahama ba ba zai tsarkake shi ba kuma yana da azaba mai raɗaɗe sai abu zarin ya ce ya rasulallah kai amma dai wa'annan sun yi hasara sun tafka asara sun taɓe sai manzo Allah ya sake maimaita magana har sau uku a ƙarshe Ab- abu zarin yake cewa ya rasulallah su waye sai manzo Allah ya ce mai sakin tufafinsa don nuna takama sai kuma mai rantsuwa akan kayansa na siyarwa don kayan siyarwa nan su samu kasuwa akan ƙarya sai kuma wanda zai alheri ya dawo yana gori sai wanda zai alheri ya dawo yana gori to shi ma yana cikin wa'annan allazina la yukallimuhum Allahu yawmal qiyamati wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim to
babu ma kila fi sawagi babin abin da aka faɗa game da makera
wa kala dawusun mhm Dawusu ya faɗa wa hadisin nan anan radiyallahu anhuma Buhari ya kawo shi mu'allaki Mm.
amma wato a can a baya ya kawo shi da isnadinsa a kitabul hajji daga Abdullahi Abbasin Allah ya ƙara yadda a gare su kala nabi sallallahu alaihi Annabi sallallahu alaihi wasallam wasallam ya ce la yuhta la khalaha ba daidai bane a ce za a yanki ciyawar Makka
ala al abbas Abbas ya ce sai na Abbas amma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce illa al ya izkhira Rasulullah sai fa icen kirya fa innahu liqainihim domin icen Mabuci kiryan nan ne.
makeran mutan maka suna amfani da shi a zigazigansu hakanan kuma suna amfani da shi don rufe ɗakuna faƙala sai manzo Allah ya ce illal to izhira shi kenan banda icen kiryar shi an yi izini a cikin ayanka ko da a harami ne
حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن عليا قال ya sai na ali ya ce wato wannan hadisin a ƙarshe ya tike da isnadi madaukaki Eh, ibnu shahab az-zuhri daga ali ibn husayn zainul abidina shi kuma ya karbo daga mahaifinsa sayyidina husayn jikan manzon Allah Sallallahu shi alaihi kuma ya wasallam.
karbo daga mahaifinsa sayyidina ali Eh, yace
أن عليا قال ya ce sayyidina ali ya ce كان لي شارف من نسيبي من المغنم ina da wani raƙumi da nake zuwa ɗebo ruwa da shi a rabon na da aka bani a cikin gani وكان النبي صلى الله عليه وسلم manzala sallallahu alaihi أعطاني wasallam ya شارفا kasance من ya الخمس bani wani raƙumin daga humusi فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله yayin صلى da na الله عليه nufi وسلم a fadima yan manzo sallallahu alaihi wasallam ta tare a gidana in bina'i da ita وعددت رجلا سواقا sai muka yi alkawari da ni da wani mutum makeri من بني daga قينقاع banu kainuka yahudawan banu kainuka an yartahila ma'i cewa zai tafi tare da ni fa na ate bi izhirin in ya so mu zo da itacen kirya aratu an abi'ahu min manufa ta sawajina ringa sai da wannan itacen da zan ringa kawowa wajen makera wa asayina bihi fi ne muke bako da shi wajhi a game da walimar da zan yi ta angwanci
haddathana isaqu ashe wato akwai makera kenan a yin kirar daidai ne kenan na'am gashi har sai da na ali ya ce ya yi shirya zai ringa kawo musu itace suna siye don ya samu yan kuɗin da zai tanadin walimar da zai na'am to حدثنا إسحاق حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله manzala عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam قال ya ce إن الله حرم مكة manza ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya makka ta zama hu- harami ta zama hurumi ce ولم تهل لأحد قبلي kafin ni ba wani mutum da aka halatta masa ya shigo ta da yaƙi ولا لأحد بعدي bayana ma ba za a halatta ta ga wani ba وإنما حلل لي ساعة ni ɗin ma ta halatta ne in shigo ta da yaƙi sa'a ɗaya a yi ne لا يختلى خلاها ba daidai ba ne a yanki ciyawarta ko itacenta ولا يؤرد شجرها ba daidai ne a yanke bishiyarta ba ولا ينفر صيدها don an ga dabba da ake farauta a cikin harami ba daidai ba ne a zautatar da ita ولا يتكد لقطتها don an ga wani abu da ya faɗi tsuntuwa ba daidai ne a ce za a ɗauka ba إلا لمؤرف sai dai wanda zai ɗauka don ya ci giya
وقال عباس بن عبد sai المطلب ab- sai na abbas ɗan abdulmuttalib ya ce إلا الإذخرة ya rasulallah ka ce ka a yanki bijiyar harami amma ina roƙo a izini a game da yankan kirya icen kirya لساقتنا domin maƙeranmu suna amfani da shi ولسقف بيوتنا kuma muna amfani da shi wajen rufe ɗakunanmu
فقال sai manzo Allah alaihi salatu wassalam ya ce إلا الإذخرة a na yi izini sai ko icen kirya wannan kwa iyayenka shi yasa ne yana nuna mana irin yadda Allah subhanahu wata'ala yakan bayar ga manzansa cewa duk abin da ya shar'anta ma daidai ne No.
Mm.
eh daidai ne shi yasa ta wajen sai a ce tafwiri kenan ya tabbata نعم yadda suyuɗi yake faɗa a kawkaf saɗi ko ya juzu an yi ƙala lil nabiyyi hukum bi ma ta wal waliyyi fa hawa sawabun wa yakunu mudraka shar'an wa tafwiran yusamma zalika Mm.
abu ne mai yiwa Allah ya ce da annabi ka je duk hukuncin da kai ma ni nai No.
ko ma a faɗa haka ga wali الله wali ma Allah ya iya cewa ka je duk hukuncin da kai ni nai Mm.
fahuwa sawabin ya zama katarta wa ya kunu mudarakan shar'an ya zama yana ɗaya daga cikin guraren gano shari'a نعم wata fuyiran yusamma zalika ana kiran irin wannan tafwiri to
نعم to wannan hadisin kaga ya ƙara nuna yiwuwar tafwirin kenan Mm.
inda gashi da sayyidina abbas ya nemi izinin cewa da aka ce kada a sake yankar wani bishiya wata bishiya a makka to amma a yi izini a cikin yankan icen kirya manzo Allah nan take ce ya yi izini kaga ashe dan an fawara masa ne na'am faƙala ikirmatu in ikirmatu yace hal ta dari ma yuna faru sai duha ka san ma'anar yuna faru sai duha huwa an tuna hiyahu min zilli shine ka tadda dabba a cikin harami tana kwance a inuwa ka tashi dabban nan nan kai ka zauna to an hana wata zila makanahu ka sauka a inda dabba take in ka ga dabba harami a inuwa to ka kauce na'am ka nemi wata inuwar kakka ce za ka sauka a wajen balle har ya gudu ya bakka
qala abdul wahhab an khalidin Mhm.
lisagatina wa a quburina tasa ruwaya da Mm.
sagatina don makeran mu kuburina da kuma rufe kaburbura na'am babu zikir alqain wal haddadi babin ambatan wato makeri wato ah, da kuma makerin bakin karfe Mm.
shi kaino akan sake shi akan makeri akan sake shi akan bawa hakanan in mace ce sai a ce kainatu kama a- akan ce kainatu muganniyatu to ah, to shi yasa nan mufassi- ah, shi buhari ya kawo wal haddad Mhm.
don a gane cewa kainu din da ya kawo yana nufin na makeri ba wai na bawa ba
حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن ابي الضحى عن مسروق عن خباب قال habab ya ce كنت كينا في da الجاهلية can ni ina makeri makeri ne a zamanin jahiliya وكان لي على العاس بن وائل دين ina bin asibin wa'ilin bashi فاتيته sai na je wajen اتقاراه asi ina neman ya biya ni قال لا اوديك sai ya ce ba zan biya ka ba حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه sai ka bar وسلم biyan da kake wa annabi sallallahu alaihi wasallam فقلت لا habab ya اكفر ce ai wallahi ba zan bin- bar bin sa ba حتى يميتك sai الله in Allah ya kashe ka ya karɓi ranka ثم تبعث sannan a tashe ka
قال داني حتى اموت wa uba asa Wa uba sai asa.
asi ya ce ah yau shi kenan ka je ka kyale kuɗin naka ka bari sai na mutum an tashe ni ka zo ka karba fasa'uta malan wa waladan dan na san ko da gaskiya ne ana tashin alkiyama to in an je lahirar yadda a duniya nake da kuɗi da 'ya'ya to a can ma haka kuɗin zan yi da 'ya'ya fa aqariyaka in ya so in ka zo ba sai in biya ka ba fa nazalat sai aya ta sauka a fara أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع أطلع الغيب الغيب أم أم اتخذ اتخذ عند عند الرحمن الرحمن أحدا أحدا؟
كلا مم.
فليكتب ما يقول yanzu ba ka ganin mutumin da yake butulcewa yake kafircewa da ayoyin Allah har wai shi ne ke buɗe baki ya ce wai in an je lahira ba makawa sai an ba shi dukiya da 'ya'ya har rantsuwa ke oh lai in ma lahirar gaskiya ce in an je to shi sai ya yi dukiya ya yi 'ya'ya a- a lahirar wai shi da yake faɗar haka ya san abin da yake ɓoye ne ko ko sun yi yarjejeniya shi da Allah Allah ce ina ba ɗaya daga ciki sana ka tobo ma ya da sannan za mu rubuta abin da yake faɗa wannan Mm.
muddu lahu min al'azabi Mm.
kalla ta farko kenan a qur'ani ko Allah akbar.
wannan kalla ita ce ta farko a qur'ani Na'am.
ta biyu kalla sai kafuruna bi ibadati wanda duk kalla din guda biyu dai a sura ɗaya ne suke ko to
babu zikir al-hayyadi babin ambatan madinki حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عيسى بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه ya يقول ji Anas ibn Malik Allah ƙara ya gare shi yana cewa إن حيادا دعا رسول الله صلى wani الله عليه maɗinki وسلم ya على gayyaci طعام manzo Allah سناه sallallahu alaihi wasallam don wani abinci da yayi قال أنس بن مalik Anas ibn رضي Malik الله Allah عنه ƙara ya gare shi yace فذهبت مع رسول الله tafi صلى الله da عليه manzo وسلم sallallahu alaihi إلى wasallam ذلك ga Allah الدعاني wajen wannan abincin فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم maɗinkin nan ya خبزا kawo manzo ومرقا sallallahu alaihi wasallam gurasa da romo فيه da دباء yake an sa dubba duma a ciki وقديد da kuma yanyanan nama فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع ya الدباء ga manzo Allah yana bibiyan wannan diman من حوالي daga القصة daura a gefen wannan akushin da abincin ke ciki قال anas ya ce فلم أزل أحب الدباء من tun da na ga Allah يومئذ yana son diman nan sai ya zama ni ma tun sannan ina son dima tun sannan na ga dima sai na ci inda Mm.
inda zan samu dama مم. باب ذكر النساجي babin ambatan masaki حدثنا يا ابن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال سمعت سالم بن سعد رضي الله عنه na ji قال salim da sa'adi Allah ya ƙara yadda gare shi ya ce جاءت امرأة wata mace ta ببردة zo da wani barbargo قال ya ce أتدرون ما البردة kun san me ake kira burdato فقيل له نعم aka ce a ƙwarai kuwa هي شملة Shif- a tufafi منسوج فيها wanda شيتها an yi saƙa a gefe
قالت يا Yace- رسول الله ya ya rasulallahi إني matar نسيت da ta هذه kawo بيدي ta ce da manzo kaga wannan tufafin da kaina na saƙa أكسوكها don in kawo ma kasa فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها Allah ya karbi tufafin nan da aka kawo masa da alama yana bukatar ta kuwa فخرج إلينا ya fito gare mu وإنها إزاره alhali ita ce a daura a jikinsa فقال رجل من القوم sai wani mutum a cikin mutanen ya tashi Ya mutanen suka Rasulallahi.
ce, ya rasulallahi أكسونيها ustiniha ka Mm.
ina son ka bani wannan tufafi da yake jikinka فقال نعم manzo Allah ce kwarai zan baka فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في manzo manzo المجلس Allah ya zauna a wannan mazaunin ثم رجع sannan ya tashi ya shiga gida ya فدواها je ya cire tufafin daga jikinsa ya ninke ثم أرسل بها إليه sannan ya aiko da tufafin a ba mutumin nan فقال له القوم mutanen da suke wajen suka ce da mai roƙon nan wanda ya tabbayi manzan Allah ya bashi tufafin nan ما kai أحسنت gaskiya abin nan da kai bai daidai ba baka kyauta ba سألتها إياه yanzu ka roƙe shi wannan tufafin لقد علمت أنه لا يرد ka san سائلا ko shi ba a tambayar sa wani abu ya ce ba zai bayar ba duk abin da ka tambaya ba ka zai فقال الرجل sai shi mutumin ya ce والله ما سألته لأن إلا لتكون كفني يوم أموت.
يوم أموت ai wallahi dalilin da yasa na tambaye shi kawai fata nake a ce wannan tufafin ya zamo da shi aka yi min likafa ne ran da na mutu فكان كفنه aka ce ko sai tufafin nan ya zama likafanin bawan Allah ne an ce mutumin Abdulrahman ibn Auf ne
باب النجاري Eh, babu mai eh, wato kafinta mai aikin kafinta حدثنا قتيبة بن سعيد مم.
حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال أتى رجال إلى سعد بن سعد wasu mutane sun يسألونه zo عن ne salin المنبر sa'adin suna tambayarsa daga mimbarin manzo sallallahu alaihi wasallama da me aka yi ya aka yi shi فقال sai eh, ya ce da su بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika zuwa wance امرأة قد سماها سهل Ah, wata mace ce da shi Sahalu ya faɗi sunanta أمري غلامك Sai النجارة Allah ya ce da ita ki umarci yaronki wanda yake kafinta يعمل لي أعوادا ya min itace أجلس da zan عليهن ringa zama a kai إذا كلمت idan ina الناس zantar da mutane in ina hudu ba.
فأمره Matan يعملها nan ta umarci ya bawan nata yaron nata ya ma manzo bari من أرفاء الغابة daga itacen surkuki ثم جاء بها sannan ya zo da ita فأرسل إلى رسول da الله صلى الله aiko عليه da wannan وسلم mimbari wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama نعم فأمر بها a yi umarni da mimbarin nan فوضعت aka ajiye فجلس ya عليه zauna a kai
حدثنا ya zauna هلال a بن kan يحيى mimbari wato yana hudu ba.
Mm.
To, حدثنا هلاد بن يحيى حدثنا عبد الواحد بن ابي بن ايمن عن ابيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان امراه من الانصار wata mace daga mutanen Madina قالت لرسول الله صلى الله عليه ta ce da وسلم manzan Allah sallallahu alaihi wasallam يا رسول ya الله rasulallahi الا اجعل لك شيئا تقول yanzu عليه ba ma wani abu ba da zaka ringa zama a kansa فان لي غلاما jara نجارا da wani yaro wanda yake kafinta قال Man- ya ce ان شئت فأ- فأ- ان شئت in kin ga dama kya iya umarta yaron naki فعمل له المنبر wannan matar ta umarci yaron ta yi wa manzo minbari فلما كان يوم da الجمعه ranar juma'a ta zo قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع manzo Allah ya zauna akan mimbarin da aka yi masa fasahatin nakhalatu latika da ya haɗu allati kana inda yadubu indaha bishiyar dabino wanda manzon Allah yake hudu ba a wajenta sai ta fashe da kuka hatta kada an har ta tanshaqqa kusa a ce ta kikkece da tsananin kuka fa nazala an-nabiy sallallahu alaihi manzon Allah sallallahu wasallama alaihi wasallam ya sauko daga kan mimbari hatta ya akhadhaha rike fa ta dammaha ya- ilayhi ya rungume ta fa ja'alat ta'innu sai aka ji anina dabinan nan sabi bishiyar dabinan nan na nishi irin nishin yaro allazi kalami sakatu wanda ake sa shi ya shiru hatta har istaqarrat dai a ƙarshe ta daina kuka qala yace manzo Allah yace bakar alama kanat tasma'u min az-zikri ta yi kuka ne don abin da da take ji na daga ambatan Allah ta yi kuka ne don matsayin da da ta samu na jin ambatan Allah yanzu ya zama kamar ta rasa shi yasa take wannan kukan alhamdulillah sai ta shi babu shirayil imani na'am eh wannan dai hadisan na suna nuna mana irin sana'o'i zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam da sana'o'in da suke na sahabbai da yawa na'am akwai wani malami daga baya musamman ya yi littafi akan sana'o'i da farlar sana'o'in wanda duk ya kawo wannan hadisan da ninkin ninkin su ba domin littafin nasa yana da yawa ya kawo cewa lalle lalle ai musulmi ya zamo mai sana'a ne a samu musulmi da sana'a ya kawo fallar sana'o'in iri daban-daban to alhamdulillah